وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له في أرضه وسمائه الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وكل من من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الله تعالى جعل الدنيا مزرعة للآخرة وأن من تزود في الدنيا بالأعمال الصالحة وجد الثواب الكبير ولا طاع الجزيل عند رب العالمين عباد الله لقد رقب الإسلام لقد رقب الإسلام في الإنفاق في سبيله في سبيله تعالى وعظم الأجر والمثوبة لمن بذل ماله ابتغاء مرضات الله وطلبا لثوابه قال جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة قال فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم يا رسول الله قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم رواه البخاري ومسلم عباد الله لقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بكفالة اليتيم وحث عليها وأشار إلى أنها من أفضل الأعمال التي تكون سببا في مرافقته صلى الله عليه وسلم في الجنة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah mai kowa mai komai mahalicin kowa da komai ya Allah muna gode maka godiya da bata da iyaka ya ubangiji muna shaidawa kai kadai ka cancanta abauta maka kai kadai kake baka da abokin tarayya a cikin sunayenka da ayyukanka ya Allah muna ƙara shaidawa a bisa hakan shaidawa baki da zuci muna kuma shaidawa lalle annabi muhammad bawanka ne manzonka ne a sadiqul amin mai gaskiya amintacce wanda wannan duniyan ba ta taɓa ɗaukan wani mai gaskiya kamar shi ba ba ta taɓa ɗaukan wani amintacce kamar shi ba ya allah ka yi salati da sallama akan wannan annabi mai girma farin jakada wanda ka aiko shi zamo rahama ga wannan duniya ya Allah kai salati akan wannan babban jakada naka ya ubangiji wannan salatin naka kai shi akan ahlul baiti gaba daya da dukkanin sahabban shi da waɗanda suka bi tafarki irin na sahabbai har zuwa ran tashin kiyama yan uwa masu girma mu ji tsoron Allah subhanahu wataala cikin maganganunmu da ayyukanmu mu sani Allah subhanahu wataala ya sanya wannan duniya ta zamto wurin shuka shukan da idan aka yi za a girbi wannan shukan ne ranar gobe kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa ga duk wanda ya guziri a nan gidan duniya guziri na ayyuka na gari dan gobe to lallai zai samu wannan ladan mai girma a ranar gobe kiyama a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da Allah ya rage mishi ladan shi ba ba tare da ya rage mishi koda kwayan zarra ba subhanahu wataala sai dai ma ƙari da Allah zai mishi a cikin falalan shi yan uwa masu girma mu sani addinin musulunci ya kwadaitar a wurare daban-daban cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da salon zance daban-daban a surori daban-daban ayoyi daban-daban Allah yana kwadaitarwa dangane da ciyarwa dan ainihin gina addinin Allah ya kuma faɗi girman lada da tarin lada ga duk wanda ya ba da dukiyan shi don neman yardan Allah don ciyar da addinin Allah gaba don neman lada a wurin Allah babban misali da Allah ya buga cikin alkur'ani mai girma walillahi almasalul a'la ba wanda ya kai Allah iya buga misali subhanahu wata'ala don shi ya halicci misalin makaran kanshi Allah yake cewa misalin waɗanda suke ciyar da dukiya don daga addinin Allah don taimakon addinin Allah don taimakon bayin Allah misalin su kamar misalin mutumin da ya shuka ne ka shuka ƙwayan masara ƙwaya ɗaya in ji Allah wannan masaran da ta tsiro sai ta goyo guda bakwai kowane ainihin ƙwayan masara guda ɗaya akwai ƙwaya ɗari a jikin shi kaga ɗari ɗari har sau bakwai kenan wannan shi ne misalin wanda ya ba da dukiya don daga addinin Allah ko don taimakon addinin Allah ko don taimakon bayan Allah babu kasuwanci sama da irin wannan kasuwanci babu inda za ka sa dukiya ba ka fargaba za ka yi hasara in ba a cikin biznesin Allah ba subhanahu wa ta'ala Allah yake cewa bayan ya ba da wannan ladan ya ninka shi sau 700 idan ka ba da 1000 Allah ba mai mayar maka da shi 700 wace irin kasuwa ce ake samun wannan riba ka saka dubu ɗaya ka samu dubu ɗari bakwai riba ko ka sa miliyan ɗaya ka samu miliyan ɗari bakwai ina ga ko a mainin babu wannan riba allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan a cikin alƙur'ani mai girma ya ce wallahu da'ifu liman ya sha kuma allah yana ninninka wannan ladan ma ga wanda ya ga dama idan wannan ya bada dubu ɗaya aka baci dubu ɗari bakwai ta iya yiwuwa wani ya bada dubu ɗayan ya fi shi ainihin kyakkyawan niyya ko ya fi shi karfin imani ya fi shi karfin tauhidi ya fi shi karfin ikhilasi idan Allah ya bada wannan 700 din na kowa sai masa ƙari kuma a cikin falalan shi liman ya sha ga wanda ya ga dama subhanahu wataala Allah sai ya ce wallahu wasi'un Allah shine mai yalwa wanda yake yalwatawa alimun masani dangane da niyyan kowa masani dangane da ikhlasin kowa subhanahu wataala Allah ya sake faɗa cikin wata aya yace man zallazi yuqridullaha qardan hasana wa zai ba wa Allah rance kyakkyawar rance idan ka ba wa Allah wannan rancen to Allah kuma zai ninka maka a za'afan kasira ninki mai yawa bai ma faɗi adadin wannan ninkin ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ta kira ga bayin shi ku ciyar ku taimaka fi sabilillah ku taimaka wa addinin Allah ku taimaka wa bayin Allah ku taimaka mabukata a wurare daban-daban saboda wannan taimakon a karan farko kai zai amfana shi Allah ba zai amfana da komai ba subhanahu wataala shi yasa addinin musulunci yayi ta kira wajen cewa a taimakawa masu rauni a taimakawa mabukata musamman a lokacin da ake bukatun taimako shi yasa wani hadisi ne tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga babban sahabi Abu Dharr al-Ghifari Allah kara masa yadda wanda da yazo musulunta a Madina a ainihin Makka farko farkon musulunci ya taso tun daga ƙasan yaman ya zo makka kwanan shi uku yana ta ainihin ɓuya don ya samu ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har ya haɗu da annabi na abi talib ya ɗauke shi ya kai shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da annabi kwana na uku a makka ina son haɗuwa da kai amma ganin ka yayi wahala saboda komai a ɓoye ake yi saboda a lokacin musulmi suna cikin tsoro suna cikin firgici kana tsoron ka bayyana ma kai musulmi ne sai a kashe ka ko a kama ka azabtar da kai ya ce ya zo ne ya musulunta annabi ba shi kalmar shahada ya gaya masa musulunci ya ce ka koma garinku sai in ka ji mun yi karfi sai ka dawo amma a yanzu kar ka zauna a wannan gari mu kanmu da muke yan garin mu a cikin tsoro muke ya ce to a bashi dama fa shi zai bayyana kalmar shahada a cikin ɗakin ka'aba annabi ya ce da shi ka koma garinku ya je shi tsakiyar ka'aba a lokacin da manya-manyan kafare su abu jahalin da su utuba da su shaiba da duk wani wanda yake ji da kanshi yana wurin ya daga murya da kalmar shahada aka kama su aka masa duka sai da ya suma ya koma aka ɗauke shi aka yi jinyar shi da ya warke ƙara dawowa ya sake furta wannan kalmar shahada a cikin kaba kafirai suka kama shi suka masa duka sai da ya suma sai da aka yi aka hassa uku a karo na uku ya ce to yanzu kan na samu ƙarfi saboda haka na yau kai na tireni zan koma garinmu ne ta wa'azi da ya koma garin su kasan yaman haka ya dinga wa'azi sai da kusan duk garin aka musulunta bai dawo ba sai bayan da ya ji labarin annabi ya bar makka ya koma madina haka ya ebo kabilun garin su gaba daya banu gifara ya taho madina ya ce wa annabi duk wannan taron da kake gani dubban mutanen nan gaba ɗaya sun musulunta dalilin da'awata annabi ya ce sunan su banu gifara ya ce banu gifara gafarallahu lakum Allah ta'ala gafarta muku gaba ɗaya wannan kabilar kaga wannan ba karamar rahama ba ce ba annabi ce Allah gafarta maka ka samu gafara ban ko ko kwanto babu Abu Dharr Gifari yake cewa a lokacin da yake wannan bakuntan a Makka kafin ya koma garin su yace wata ran nazo na samu annabi yana zaune a inuwar ɗakin Ka'aba sai na annabi yana gani na sai yake cewa humul aksaruna wa rabbil Ka'aba yace na rantse da ubangijin Ka'aba sune hasararru iya abinda annabi ya faɗa kenan humul aksaruna wa rabbil ka'bati sune hasararru na rantse da ubangijin ka'aba abu zunar gifari yace na samu ni na zauna amma dai ban ainihin samu nutsuwa ba ban yi wata wata ba na je na ce ya rasulullahi iyaye na mahaifiya da mahaifina fansa ne a gare ka suwa ne ne waɗannan mutanen da kace hasararru har kana rantsuwa da ubangijin ka'aba annabi yace da shi humul aksaruna amwala sune masu yawan dukiya waɗanda suke da tarin dukiya waɗannan hasararru ne na rantse da ubangijin kaba annabi ce illa man kala hakaza wa hakaza wa hakaza sai fa wanda ya taimaka wa addini ya taimaka mabukata ya taimaka a can ya taimaka a nan to ire-iren waɗannan ba sa shiga cikin wannan kalmantawa ya ce wa kalilun mahum amma kaɗan ake samu cikin masu dukiya ga suna taimakon addini ko suna taimakon mabukata wa kalilun mahum yan kaɗan ne in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi yasa malamai suka ce a yau inda a ce a kowane gari masu kuɗin wannan garin za su fidda zakka kashi casa'in na talaucin wannan gari sai an kashe shi za ka samu mutum yana da biliyan kaza shi kaɗai wannan kuɗin ba a fitar musu da zakka saboda sun riga sun haƙura su kan sun san ba su babu rahama Allah subhanahu wa ta'ala to inda mai biliyan goma mai biliyan ashirin mai biliyan talatin za su fidda zakka to za a rage matsaloli da yawa amma kaga mutum da biliyan hamsin yana ta kwace filayen mutane mutum da biliyan hamsin yana ta ainihin ababen da ba su kamata ba dubu ɗari biyar yana sa ido a kanta shi kuma yana da biliyan hamsin amma dubu hamsin ma na jin bakin cikin yafin da ita kaga wannan dole ya zama humul aksaruna waɗannan hasararru ne in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƴan uwa masu girma alƙur'ani da hadisai sun yi ainihin wasiya sun ja hankali na kula da mabukata musamman marayu a wurare daban-daban da salon zance daban-daban Allah ya kwadaitar manzan Allah ya kwadaitar sun yi ishara da cewar kula da marayu da taimaka musu yana daga cikin mafi falalan ibada mafi falalan ayyuka waɗanda idan ka yi su za ka samu makwabtaka da annabi ranar tashin kiyama a gidan aljanna sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin hadisi ingantacce jafar dan abu talib wanda yake wa yake ga sayyidina aliyu a lokacin da ya rasu a yakin mu'uta manzan allah alaihi salatu wasalam ya kasance yana kula da yaran da ya bari yana tausaya musu yana shafa kansu yana musu addu'a har wata rana kamar yadda tabbata cikin hadisin imamu ahmad ibn hanbala cikin musnad ɗaya daga 'ya'yan ja'far yake cewa wata rana annabi ya zo shi alaihi salatu wasalam yana kan abar hawa yana kan raƙumi sai ya ga muna wasa ya ce a miƙo min waɗannan yaran aka ɗauko ni aka miƙa ni ya ɗora ni a gaban shi yana shafa kaina hassa uku a duk lokacin da ya shafa kaina sai ce allahumma khalif ja'faran fi waladihi ya allah ka zamo halifan ja'far a cikin 'ya'yan shi allah ka maye gurbin shi ya rasu ya bar yara allah ka zamo kai ne halifan waɗannan yara kuma Allah ya zamo halifa sun yi albarka to kaga ana annabi na tausaya musu yana shafa kansu yana musu addu'a a cikin alkur'ani mai girma Allah ya faɗa a wurare daban-daban yana yaban mutane nagari yace daga cikin siffofinsu wa yut'imuna at'ama ala hubbihi suna ciyar da abinci alhali su ma suna son wannan abincin suna buƙatar wannan abincin suna ciyar da miskinan miskinai wa yatiman da kuma marayu Allah da ya faɗi wannan abun ya faɗi sakamakon da zai musu sai ce fawqahumullahu sharra zalikal yawm Allah sai tsiratar da su ya ba su kariya daga azaban ranar gobe kiyama Allah ce walaqahun nadaratan wa surura Allah kuma ya ba su ainihin haske a fuskar su ranar gobe kiyama wa sururan ya ba su farin ciki wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira sannan kuma ya saka musu sakamakon wannan aikin nasu jannatan da gidan aljanna wa hariran da kuma alhariri wannan sakamako ne na wanda ya taimaka wa marayu ya tausaya musu shi yasa Allah ma ya faɗa dangane da haƙƙin maraya hatta annabi aka ja kunnen shi aka ce fa'an malayatima fala ta ƙahar amma ka ga maraya fala ta ƙahar kar ka masa fin ƙarfi kar ka zalunce shi kar ka takura mishi kar ka cuce shi shine fala ta ƙahar ai kar ka ainihin masa abin da yake ba daidai ba Allah sake faɗa dangane da waɗanda za su yi hasara ranar gobe kiyama yace a ra'aitan ladhi kadhibu bid-din shin baka ga wannan da yake ƙaryata ainihin ranar tashin kiyama ba sai ce fa zalikal ladhi yadqul yatim shine wanda yake tunkuɗe maraya daga haƙƙinsa yake zaluntan maraya yake abin da ba daidai ba a wani wuri Allah ce kalla balla tukrimu da lati ya faɗi sakamakon waɗansu mutane sai ce bal bari ma dai daga cikin abin da yasa suka zama hasararru suka shiga wuta ai sun kasance ne la tukrimu da lati ba sa girmama marayu ba sa mutunta su ba sa taimaka musu ya tabbata cikin hadisi ingantacce manzan Allah ya faɗa alaihi salatu wassalam hadisin imamu ahmad ibn hanbal ya ce man masahara asa min duk wanda ya shafi kan maraya lam yansahahu illa lillahi bai shafi kan ba sai dan neman lada a wurin Allah ka ji wannan hadisin da kyau ka ga maraya ka shafa masa kanshi kai wannan ne shafaqatan lahu dan tausaya mishi dan jin kai a gare shi kuma kana neman lada a wurin Allah sai annabi ce kana lahu bi kulli sha'aratin marrat alaiha yaduhu duk lokacin da ka shafa kan nashi to babu wata gashi da ke kan wannan marayan da hannunka ya shafe ta face Allah baka hasanatun kyawawan lada masu yawan gaske duk gashi guda daya za a baka hasanatun lada mai yawa kawai ka shafi kan maraya fa saboda tausayin shi da neman lada a wurin Allah annabi ya ce duk shafa da kai guda ɗaya duk gashin da ka taɓa duk gashi kaga ba za ka san adadin gashin da ka taɓa ba ya ce to kowane gashi za a baka hasana toni ya ce wa man ahsana ila yatimatin aw yatimi duk wanda ya kyautata wa mareniya mace ko kuma maraya namiji ya ce kuntu ana wa fil jannati ka hataini ni da shi a gidan aljanna haka muke annabi nuna yatsun shi guda biyu as-sababa wal wusta haka ya nuna yatsun shi guda biyu yace duk wanda ya kyautata wa marainiya mace ko maraya namiji ni da shi a gidan aljanna ka hataini wani hadisi daban ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam ruwayan ibn majah da ahmad ibn hanbal a cikin musnad daga babban sahabi abu hurairah Allah kara masa yadda annabi ya ce allahumma inni uharriju haqqa dha'ifaini al-yatim wal mar'a ya ce ya Allah ya Allah ka yi shaida ka zamo shaida ina tsawatarwa ga duk wanda ya cuci ainihin masu raunin nan guda biyu ya Allah ka yi shaida ina tsanantawa duk wanda ya takura musu ina ainihin takurawa duk wanda ya takura musu ban yi ƙasa a gwiwa ba na tsoratar na razanar na yi nasiha na yi faɗa ba abin da ban yi ba akan haƙƙin mutanen nan guda biyu masu rauni ita almar'atu mace waliyatin da kuma maraya annabi yana roƙon Allah ya zamo shaida duk wanda ya cuci maraya ko ya cuci mace to Allah kai shaida ni fa na ce kar ayi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a cikin wata ruwaya ruwayan Imam al-Bukhari wanda Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi ya ruwaito Allah ƙara masa yadda annabi ce ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza yace ni da mai taimakon maraya mai daukar nauyin marayu a gidan aljanna haka muke kafada da kafada in ji manzo rahama sallallahu alaihi wasallam wani hadisin da abu ya alayi roito wanda ibn hajar al-asqalani yace sanaduhu la ba'sa bihi babu laifi dangane da wannan sanadin hadisin annabi yake cewa cikin wannan hadisin sallallahu alaihi wasallam yace ana awwalu man yuftahu lahu babul jannati kaji wannan hadisin da kyau yace ni ne farkon wanda za a bude masa kofan aljanna ranar gobe kiyama shine farko yafi kowa yafi komai shine shugaban masu imani shine shugaban annabawa da manzanni shi za a fara bude wa kofan gidan aljanna yace idan aka bude min wannan kofan ina kokarin zan shiga sai ce sai ga wata mata tubadiru ni tana kokarin ta ma riga ni shiga sai annabi ya ce fa qulu sai in ce malaki me yake damun ki nake an bude min kofa ko kina kokarin ki riga ni shiga malaki me yake damun ki man anti kewaye kewace ce annabi na mamaki ba wai ya ga annabi ibrahim ko annabi musa yana kokarin riga shi shiga ba wata mata da bai santa ba ba na na khadija ba ba na na fatima ba ba na na aisha ba bai san wannan matan ma daga ina take ba ya ce malaki me ke damunki kuma kewace ce ƙalat sai wannan matan ta ce da annabi alaihi salatu wassalam fatakulu imra'atun ni wata mata ce ta'attu ala aita milli na zauna a gidan duniya ba ni da aiki sai kula da marayuna aikin da ni kenan a wata ruwaya za ta ce wa annabi annam ra'atun mata zauji ni mace ce da mijina mutu a duniya wata raka alayya auladan ya bar min yara ƙanana marayu faqa'attu urabbihim na zauna ba abin da nake ban ma yi aure ba na ci gaba da kula da su ina ba su tarbiyya ni wannan ita ce ibada ta kuma an ce wanda ya kula da marayu ranar gobe kiyama kai da shi haka ne a gidan aljanna shi yasa na zo za mu shiga sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan matsayin da ta kai har tana kokarin an buɗe annabi kofa za ta shiga saboda ta ji a duniyan an ce mata wanda ya kula da maraya shi da annabi a gidan aljanna suna kafada da kafada to kaga ta samu wannan matsayi da wannan daraja kuma annabi bai ci a kore ta ba bai ce ba ke koma baya ya ja ta ne suka shiga sallallahu alaihi wasallam dan annabi baya koran mutane annabin rahama ne wannan mata ta samu wannan daraja ne ba dan komai ba sai saboda kula da marayu da ta yi ya dan uwa mai girma kai ma ka taimaka wa marayu ka kula da su kuma tsawon tarihi a duniya tun daga lokacin sahabbai har zuwa yau an samu jigajigai daga cikin malaman musulunci waɗanda yake marayu ne suka tashi a cikin maraici idan ka ɗauki abu huraira wanda ya fi kowane sahabi roito hadisi shi kaɗai ya an roito hadisi a goji sama da hadisi dubu biyar ba iya hadisin bai sani ba kenan iya hadisin da ya gaya mutane sama da hadisi dubu biyar shi kadai ya tashi a matsayin maraya mahaifin shi ya rasu ya tashi a wurin mahaifiyarsa yana kiwo ana biyan shi kuɗi ainihin suna rayuwa cikin kunci da talauci amma haka ya tashi a maraici babarsa ta bashi tarbiyya ta kula da shi shi yasa a lokacin da ya karbi musulunci bashi da damuwa sai mahaifiyarsa ya zo ya rasulullahi kamin addu'a mama ta ta musulunta ga babata nan ta kita musulunta annabi ta allahumma hadi umma abu buraira ya Allah ka shiri uwar Abu Barera ya Allah ka shirye ta an gama addu'an kenan ba ba ce ba ya daɗi ku kafa ɗaya, ya hadi kafa ashirin. babu wannan Allahumma hadi umma Abu Barera iya abin da annabi faɗa kenan Abu Barera ya zauna yana jira an addu'a annabi ta an gama addu'a yi tashi ka tafi yace yana dawowa gida ya samu tana kalmar shahada har ta musulunta alaihi salatu wassalam to wannan Abu Hurairah duk matsayin shi a duniyar musulunci matsayin shi a cikin sahabbai da ilimi ya taso ne a cikin maraici daga cikin manyan sahabbai akwai zubairu bin awwam yana daga cikin sahabbai guda goma da tun daga duniya aka ba su satifiket din shiga aljanna tun daga duniya zubairu bin awwam ya taso ne a matsayin shi na maraya babarsa ta kula da shi ta bashi tarbiyya har ya kai matsayin da ya kai har ya tashi ma ya kai matsayin da ya auri yar gidan sai jina abubakar as-siddiq yarna na aisha annabi ya ce zubairu fil jannati zubairu yana gidan aljanna to wannan zubairu shi ma maraya ne sannan daga cikin manya-manyan magabata da aka yi irin su imamu shafi'i wanda yake shugaban fikihun musuluncin duniya shugaban usulul fikihi babansa ya rasu tun yana ɗan shekara biyu a garin gaza wannan gazan da ake mata ruwan lugudan wuta wanda tsinannu suke musu isra'il allah ainihin karya su ya lalata su to a wannan garin gaza aka haife shi yana dan shekara biyu baban shi rasu mamasa ta ɗauko shi suka dawo makka dama asalinsu 'yan makka ne zama ne kai su can ya tashi a cikin maraici a makka a rayuwa na wahala a yau babu wanda bai san sunan imamu shafi'i ba tun daga kawa'idi za a ce da kai abu hanifa da maliku shafi ahmad dan hanbali to wannan shafi'in ya tashi a cikin maraici haka shi ma ahmad ibn hanbal da ya zama imamu ahli sunnati wal jama'a maraya ne da ya tashi a cikin maraici amma ya kai inda ya kai sufyan sauri ya tashi a cikin maraici imamu auza'i ya tashi a cikin maraici ga imamu bukhari wanda ya rubuta littafin da a duniya babu littafi kamar shi inda littafi ne da ɗan adam ya zauna ya rubuta ba alkur'ani ba wanda yake magana Allah ne babu wani littafin da wani ya rubuta a duniya kamar sayyid bukhari bukhari ya tashi ne a cikin maraici amma ya kai inda ya kai duniya tana alfahari da shi imamu suyuti maraya ne imamu ibn hajar al-asqalani wanda yake ibn hajar duk malamai sun yarda cewa tun da ya mutu har yau ba a yi malamin hadisi kamar shi ba wajen shekara 800 ya wuce tun da ya bar duniya har yau babu wata mace da ta haifi malamin hadisi kama ahmad ibn aliyu ibn hajar al-asqalani duk wannan babu sabani wurin malaman tarihi aka ce wa mata ma sun gagara aibuwan irin ibn hajar to ya tashi ne a cikin maraici amma ya kai inda ya kai ya yi bukhari sharhin da a duniya babu irin wannan sharhin daga cikin manya-manyan magabata 'yan uwa da suka tashi a cikin maraici akwai ibn al-jauzi wanda ibn al-jauzi an yadda cewa idan ka ce a tarihin duniyar musulunci tun daga kan sahabbai har yau a faɗa maka mutum biyar da suka fi kowa iya wa'azi da hutuba in za a lissafa mutum biyar yana cikin su dama na farko sai na albin abi talibi shi ake fara kira in za a lissafa maka dole a ce ibn al-jauzi to ibn al-jauzi mai al-mawdu'at wanda ibn taymiya yake cewa ban san wani dan adam da ya rubuce rubuce a musulunci kamar shi ba ya tashi ne a cikin maraici amma ya kai inda ya kai a wannan zamanin aminu shankidi muhammadu aminu shankidi mai ada'ul bayan ya tashi na cikin maraici nasiru sa'adi ya tashi na cikin maranci ga bin abdulaziz bin bas ya tashi na cikin maraici duk waɗannan manya-manyan malaman da ake magana a duniya ba a maraici suka tashi amma suka amfani musulunci wanda duniya tana alfahari da su har abada kai ba ma wannan ba wanda fi kowa daraja a cikin mutane da aljanu da mala'iku ya fi kowa a cikin duniya da lahira shi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyun wanda yake babu wanda zai ja da shi nabiyun al-mustafa man za yunazi'uhu nabiyun al-mustafa man za ta haddahu in ji wani mai baiti to wannan annabi muhammad din alaihi salatu wasalam allah bai halicci wani halittar da ta fi annabi daraja ba da al'arshi da kursiyu duk annabi ya fi su daraja ya fi aljanna ma daraja to ya tashi ne a cikin maraici maraya ne babansa ya rasu tun ba haife shi ba mamarsa ta rasu yana ɗan shekara shida ta ƙarshen maraici kenan ya koma hannun kakan shi yana maraici kakan ma ya rasu ya koma hannun babban shi abu talib to kaga ƙarshen maraici da shi ne inda maraici wulakanci ne inda maraici kaskanci ne da annabi bai zama maraya ba to maraya ba wulakantacce bane ba maraya ba kaskantacce bane ba Allah ne ke son kai mai da kai marayan saboda haka kar ka wulakanta shi kai da ba marayan ba ka taimake shi don ka samu shiga aljanna ka fada da ka fada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa masu girma saboda lokaci mu sani cewar wannan addini namu addini ne na rahama addini ne na tausayi addini ne na ainihin ashafaka da taimakekeniyar juna duk lokacin da ka taimaki wani ka taimaki kanka ba ka san kai kuma ta inda Allah zai taimake ka ba sadaka yan uwa masu girma mu ji tsoron Allah mu kiyaye ainihin maganganunmu da ayyukanmu mu gyara tsakaninmu da Allah subhanahu wataala mu gyara tsakaninmu da ainihin mu ya tsakaninmu da juna mu kyautata wa juna mu kyautata wa juna zato mu taimaki juna mu ainihin nemi aljanna dan Allah ya bamu aljanna dan rahaman shi yan uwa masu girma kar a manta yau muna tara ga wata na ainihin almuharram ranar tasu'a gobe goma ga wata na almuharram rana ce ta azumi ga wanda bai samu azumi yau ba gobe ka dage ka yaƙi shaidan ka yaƙi zuciyarka ka yi azumi gobe ko ka yi azumi na allah ya baka lada ko kai azumin jagaba ka wani da yunwa babu lada ba yunwa ina fata an gane gwanda ma kai azumin Allah ka samu lada akan ka wani da yunwa ba kuɗi ba abinci gwanda ka ainihin azumin ba don ka samu lada kuma azumi ire-iren waɗannan suka zo ana yin su ko da ranar asabar ne ko da ranar juma'a ne bisa ga zance mafi ƙarfin dalili ya Allah muna roƙonka da sunanka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala ya Allah wannan ƙasa ta mu ta Najeriya Allah ka mata albarka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya fitincini da ke damu mu na insecurity a cikin garurukan mu Allah ka mana maganin su ya ubangiji duk wanda suke son ganin bayan mu Allah ka ga bayan su ya ubangiji duk wanda suke so su kuntata mana Allah ka kuntata musu ya ubangiji azzaluman shugabanni Allah sun fi karfin mu Allah ba su fi karfin ka ba Allah ka mana maganin su ya ubangiji duk wanda ya takura mana Allah ka takura mishi Allah ka hana shi sakat Allah ka firgita shi Allah karka ba shi nasara akan duk abin da ya sa a gaba zalunci da ake a wannan ƙasa ya ubangiji ka kawo mana ƙarshen shi ka nuna waɗannan azzalumin kai ne al'azizu kai ne aljabbaru kai ne almutakabbiru Allah ka wulakanta su Allah ka karya su Allah karka cika musu burin su Allah ka bamu ruwa ka bamu damuna mai albarka Allah ka samu gama da wannan duniya lafiya Allah ka samu kyakkyawan ƙarshe Allah ka yaya mana kuncin rayuwa da talauci Allah ka biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ka jikan iyayenmu da malamanmu Allah ka gafarta mana kurakuranmu Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma qadi hawaijana ajilihi wa ajili wa man asana bid du'a wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim qumu ila salatikum qanitin yarhamukumur rahmanur rahim